salatu salamu ala rasulillah ba da salamu alaikum wa rahmatullah an riga malamai sun riga sun gabatar da karatu kuma ni kamar yadda sahabi huzaifa yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam game da shari saboda tsoron kada ya fada mata to ni ma ina ga zan dauki wannan janibin na farko abubuwan da ke rusa aurarancin mu a yanzu shine rashin neman ilimi game da auren yau zaka samu mutum kafinta zai yi ya yadda ya ɗauɗan shi ya kai shi shekara uku hudu yana apprenticeship kafin a iya zama kafinta zai je jami'a za a yi rainon shi ya je ya firjam ya yi waye ya waye ya waye da courses kafin ya iya samun jami'a amma aure da za a ɗauko mace wanda ta tashi a wani duniya daban halitta ce ta daban kai ma an ka tashi wata duniya daban kila garinku ba ɗaya ba al'adanku ba ɗaya ba sai a zo a haɗa ku a ce daga yau kun zama mata da miji kuma daga wannan auren ake sa ran za a samu 'ya'ya da zuri'a masu albarka amma ba tare da an samu an yi ba ita amaryan karatu ba shi ma wajen bai samu karatu ba don haka ya kamata dukkan auratayyar mu koma da neman ilimi game da wannan sanin auren abu na biyu da ke ruguza aurarencinmu a wannan zamanin na ji daɗi malam isa ya taɓa wannan ɓangare na ciyarwa matsala na tattalin arziki na kasanmu musamman da ya damulmala al'amura za ka samu mata da yawa za su ce maka sun zauna da mazajensu shekara ashirin amma ɗan tsakankanin nan abubuwa ya ƙi zama kuma ikonomin ne ya zama yadda ya zama kowa yana ji a jikin shi amma dai wasiyar da zan mana shine mu sani cewa alaihi sallallahu alaihi yake ce ma sa'ad da abiyo kasa yake cewa duk abin da ka ci da ka bada ciyarwa Allah zai baka lada yace hatta lukmatan lati taj'aluha fi imra'atika sadaqa hatta loma abinci da zaka ba matanka ta sa a baki sadaka ne to duk abin da ko zaka je ka ba iyalinka ka san sadaka ne zaka dage wajen neman shi a dage da nema a dage da nema wannan lecture na yadda za mu fita daga matsalan kangin tattalin arziki da muke da shi ciki lokaci lecture ne mai zaman kashi da ya kamata a bashi rana abu na uku da ke ruguza mana aure wayoyinmu da sadarwar zamani na yanzu whatsapp haka nan mace za ga kamila ce ta ce ta shiga social media saboda Allah amma sai ka ga ko influence na kawa ko abokan karatu ko wani abu a shigar da ita wasu group ko wani abubuwa kai ma namiji kana zaune kana nan kana bauta ma Allahnka sai ka ga an samu temptation da sauransu to duka wa'annan sai mun kawar da su a gefe sannan zan rufe mana da ƙarshe saboda lokaci da ya kamata a ce ana samun fahimta da gane juna an yi ɗaukar misalai da yawa a gidajen a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da zaman takewar shi da na Aisha saboda har an tambaye shi wa kafi so a cikin wa kafi so yace na Aisha aka ce a cikin maza yace babanta wannan ya nuna maka makuran su to amma zan ba mu kissa na Rumaisa Ummu Sulaim kenan ko ka duba dan su ne Allah ya marasuwa amma da mijinta ya dawo saboda fahimtar yanayi sai ta ki bashi labarin dan ya rasu sai da ta ajiye ta tattala gawan ta gyara ta ci ka'aba kowa ka'aba ne kowa ya gaya mai gashi matsala ne gashi jarabawa ne an ɗaukar musu da ɗan kuma ta san mahaifin na san shi amma mene ta ce ita za ta gaya mai haka ta tattala gawan nan sai da ta ɗebe mai kewa suka yi zamantake suka yi mu'amala na aure sannan cikin dare take tambaye shi take cewa yanzu da wasu mutane za su baka aran dukiya su ce ka bamu za ka ji haushi sun ce ka bamu ya ce a'a wannan ɗan namu waye ya ba mu Allah ne ta kalamu na fahimta na tausasawa da jin daɗi sannan ta ce to wannan ɗan namu da Allah ya ba mu Allah ya ɗauki abin shi don haka kai ma ka fahimci iyalinka ka san lokacin da take fushi ka san lokacin da zaka gaya mata damuwa in an shiga hali ita ma ta fahimce ka Allah ubangiji ya sanya wannan auren albarka kakka sake ka ba mu kunya kai abin kunya ne a ce wa'annan bayan Allah da suka cika masallacin nan ka duba dr kabir abubakar asgar da kazariya a ce ya zo an yi muhadaran auren nan wannan yarinyar ta taso daga gidansu mahaifinta ya dauka ya ce ya baka amana a ce har ka iya yin abin da za a iya rabuwa in ka tuna wa'in nan ka tuna wannan karatun da muhadaran da yan uwa ana ta farin ciki sai ka daure ka sa ma zuciyanka hakuri ai zauna Allah ubangiji zaunar da lafiya ku lafiya Allah ya kade dukkan fitintunu auraraki na mutuwa suna fuskantar barazana da a ce yadda ake shelanta aure haka ake shelanta saki da abin ya ɓaci kullum muna mu'amala da iyaye za ka ji cases cases cases cases allah ubangiji ya dara da aurarakin da ke tsakanin mu ya kaɗi duka fitina subhanakallah mu biyan bita shaɗa allah ila ila ta
ciro ma abuna ka jefa ciki a karwa kalla Allah ya saka ma dan uwa malam Ibrahim Shewugiwa da alkhairi da dukkanin yan uwa baki daya a mu dai abin da akan ce mata malam ba ta wuce amin ko so muna roƙon abin da duk waɗannan malamai suka ambata mana anan ya sa ya zamto alkhairi a gare mu sannan kuma ya sa ya amfanar da wanda ba su shiga ba da na ciki da kuma waɗanda ma suka daɗe a ciki ɗin Allah ya sa zamto sanadiyya ne na yaduwar sunnar manza Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya nina fahimta ya kamata kawai mai series of lectures ne kamar yadda malami ne daurawa suka taɓa yi a jihar Kano Dr. Asgar sun yi mawsu'atu Aisha nana Aisha radiyallahu anha kawai aka ɗauko rayuwanta darussa ina ga professor mansur sakkwato ya ɗauki ɓangare ɗaya malar rabiu rijiyar lemu ya ɗauki ɗaya dr sani rijiyar lemu kansa ya ɗauki ɗaya ko malami ni da dr abakar birnin kudu ina ga shi ma ɗauka kusan malamai shida manya sai da suka kuma dukkansu ba su karkare ba sai da ya zamta akwai gaba to ina ga zai kiwa ɗauki khadija radiyallahu anha ita ma a gani sana ɗauko su mus'ab bin umair suna na fatima radiyallahu anha su asma'u binta abi bakirin di ya kamata a zo waɗannan su ne mu a musulunci 24 ɗinmu ba arewa ba mu udukulu fi silmi kafa muke kai sau da haka wannan shine yan uwa a takaice abinda malamanmu suka faɗa ko muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi da haka dai mun dawo majalisin karatu asabar mai zuwa insha Allah darasi zamu dora na littafi da muke yi kafin mu karkare za mu yi amfani da damar mu bayar da uzurin ɗaya daga cikin 'yan uwa da ya kamata a ce a kasance da mu a nan shi ne ɗan uwa abu uwaisat daga garin zaria ya zo da shi aka ɗaura auren nan da shi muka yi komai to amma akwai profeso nafi abdurrafi wanda shi ne ya miƙa ma dakta askar kujeran directorship na darul hadith to an gaice shi muhadara a zariya kuma yana da uzurin da ba zai yi ba shi yasa dole Abu Uwaisa ya koma dan ya wakilce shi da shi da dan uwa Malam Mahmud na Markaz muna fata Allah ya saka musu da alkhairi zaman nan ba zai kammalu ba har sai mun yi addu'a ga manyan malaman mu guda biyu na farko shine Imam Sa'id Abubakar wanda yake fama da rashin lafiya alhamdulillah ma na samun sauki muna roƙo Allah ta'ala ya ƙara ma malam lafiya Allah ta'ala ya sa jinya ya zama kafara Allah ya tashi kafadin shi ya ƙara masa lafiya da imani da tsawon kwana sannan kuma addu'a ta musamman da fata alkhairi ga malamin mu shi ma Imam Sani Abdullahi duk da bai tare da mu ana amma mun san ruhin sa auto babban magana iyakan tsawo tsakiyanka ta ba ba tsakiya iso ba ta ma dai muna godiya gaskiya ta musamman kuma ba zai yi wannan a yi khitabu homis malam bai ce komai ba to amma yana so daga maganan shi sai kiran sallah kun san ba a shiga gaban liman da magana ko da aiki don da ya shiga gaban liman kabari yake tafiya to da haka zan ba mai girma ango yau dai na ce ma ranka ya daɗe karo na farko malam fcc ya kamata ma mutane godiya ko da da 'yan kalmomi ne takaitattu saboda tarihi ya taskace kuma saboda 'yan baya su gane cewa fajiya ba yau ba ne ga su aminu nan duk kuzarin shi aminu ya yaushi kai kasan ya ci bugu so da haka nan so ayywaji yau fa za ka ga tashi hankali kwarai saboda kana sallama da shi kaga ya shiga ɗakin da ba buta zai ɗauko abin nan ruwan zafi sai an dafa mai to lalle yau kuna da aiki an ramma ga kada sittin amma ba ko ɗaya ƙasa Allah ta'ala ya muku albarka malam FCC zo kai mutane fata alkhairi sai mu dunkule mu ba babanmu malaminmu Imam Sani Abdullahi maganan sai ta zata zamto ta ƙarshe insha Allah ta'ala amma kamar inda muka faɗan Allah da malamanmu na sunna suna da shirin shigowa garin nan kuma za mu duba karatuttuka dan da su ne masallati da al'umma suke rayuwa insha Allah za mu sa su kuma za mu sanar da wuraren daga bisanin Allah ya da ranka ya dade mai girma ango barakallahu laka wa baraka alayka jannatu ya ta mazama a kujerar majalisi haka kuwa jama'a ku kabbara lalle aure ba kariya bane oh yau ga ni a gefe FCC ina jinjina gare ka Allah ya maka albarka wato ban so in yabi mutun gaban shi amma yana da wata dabi'a ne wanda duk wanda ya zauna da shi zai kaunace shi na farko kafin ka sa shi fushi zaka yi da gaske sannan na biyu duk yanda ya kuskure duk faɗan da za ka yi mai wani lokaci yana da faɗa amma duk faɗan da za ka yi mai ba zai kula ba kuma zai gyara kuskuren shi to wannan abu yana daga cikin abin da ke sa dole ka ƙaunaci mutum a rayuwarka da aka yi fcc ga ka ga al'ummarka kada ya ce najeriya ko aminu saura kai
Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya rosu
Zan fara godiya daga farko.
ka daga murya ba ba mu aure ba amaryan ba ce mazaje ne ka farka eh falai yasa
Na'am, da farko ina godiya da babban malamin mu Malam Umar Shehu Zaria.
fara gode ma Allah dan wa
Ina godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya kamu wannan rana mai dimbin tarihi, mai dimbin albarka. Ina godiya kwarai da gaske. Sannan ina godiya ga babban malamin mu Malam Umar Shehu Zaria yanda ya tsayon daka har aka yi wannan taro lafiya kuma za a watse lafiya insha Allah kuma sa'an nan ina godiya a gare shi yanda ya zamto shine ubanmu a wannan guri ina matukar miƙa godiya zuwa gare shi ga 'yan uwa waɗanda suka zo malam dr kabir asgar da ya taso tun daga garin zaria daga kano ma ya taso ya zo wannan guri bai tsaya ko ina ba sai da ya iso wannan kaduna saboda wannan taron bikin nawa so ina godiya gare shi kwarai da gaske da nuna kauna da ya nuna min da ya zo wannan biki nawa ina godiya allah ya saka mai da alkhairi sa'annan su abu waisa da malam mahmud da suka zo allah ya mai da su gida lafiya sa'annan duka waɗanda suka zo wannan taro nawa Allah mai da kowa gidajen su lafiya ga malam Isa muna tare da shi Allah ya saka mai da alkhairi mun yi gwagwarmaya gurin neman gida tare da shi ina godiya kwarai da gaske sa'annan
kwace shi ko to ka samu karte wani kati ne da ake shiga kasar Nijar da shi mun je aka tsare mu daga mu har shi aka ce kowa sai ya nuna nashi shi kuma bai da shi suka ce to in ba karte sai dai ka koma Najeriya to yanzu ka samu karte jama'a kamar yadda muka faɗa babanmu malaminmu kuma shugaba imam sani abdullahi shi zai rufe wannan zama da dukkan kalmomin da ya ga dacewarsa a gare mu ko muna godiya allah ya ƙara marayuwa albarka sheikh ainihin za ka zauna malam ya haƙuri don allah ka zauna ai ka yi haƙuri malam ai ko kaɗan ne malam muna so mu samu hotonmu ne mai kyau to ya haƙuri ka zauna malam ku taimake ni ka yi haƙuri malam ainihin sun dai muke so ka zauna eh malam to ai in baka shigo malam ba za mu samu kuzari ba masha Allah Allah ya kara mu rayuwa albarka at-takbir
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم to ni ban san ma abin da zan ce ba ni ma ta angon ne ko a farin ciki ya lullube ni kwarar gaske ina fata wannan taro Allah sanya mashi albarka kuma wannan aure da aka yi Allah sanya albarka kamar yadda ya faɗa duk wanda ya zo daga nesa da kusa Allah kame da shi gida lafiya a yan uwa musulmi dama shi musulunci haka yake duk lokacin da aka yi wani abu na farin ciki ko da ba kai ka kirkiro shi ba za ka ji abin yana maka daɗi ka gani yanzu mun samu ƙarin lokaci na sallah kusan minti a, kusan talatin amma kuma ban ga cewa an damu ba saboda me saboda alkhairi ne ya shigo masallacin eh muna fata wannan kuma alkhairi Allah ya ƙara kawo mana irin su muna fata ango Allah ya sa a zauna lafiya tare da amarya eh Usman Umar Allah ya saka muku da alkhairi mu ma muna nan tahowa yaran mu suna nan insha Allah mu ma za mu kira ku a irin wannan walima gobe ma ai mu za mu kira malam rana kira mu mun yi yau ran juma'a nan ma mai zuwa akwai daurin auren diyata insha Allah ya ran juma'a nan mai zuwa ina gayyata duk wanda ya zo wannan gurin amma na dauke wani zaria amma duk yau da ke kaduna dai a cikin nan to su ba lalura ban dauke muku ba Kwarai da amma wanda ka zo daga zaria kam alhamdulillah dan uwa su gayyaci a su a su wakilce su Insha Allah.
muna fata yanda aka zo Allah ya koma Allah ya ime da ku lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
to an gama magana ta kare subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh